إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين يقول له الترجمة حتى أتاه اليقين كما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah da ya sake ba mu daman zama a wannan majalisi domin gabatar da karatun wannan littafi na taysirul fiqh fil ibadat a wannan masallaci sannan kuma a wannan unguwa ta ba ni fando ta biyu wanda yin Allah ya so ya yarda yau za mu tashi bayani akan mujibatul husli abubuwan da suke wajabtar da wanka wanda in waɗannan abubuwa suka sami mutum wajibi ne ya wanka ma'ana tsarkin shi shine yin wanka مالا يتي مما يجب على المسلم أن يتألم أحكام الطهارة من الحدث الأكبر جنابة كان أو حيدا أو نفاسا وهذه الطهارة تسمى بالغسل وهو واجب كما قال الله جل جلاله وإن كنتم جنبا فاطهروا mana yace mimma yajibu alal muslim daga abin da yake wajibi ga musulmi an ya ta'allama ahkamat taharati ya nemi sanin hukunce-hukuncen tsarki ko tsarkaka min alhadath akbar daga hadasi wanda yake babba mun yi bayani akan yanda ake tsarkin hadasi karami idan mutum ya yi bayan gari ko ya yi bawali abinda yake wajibi a kansa shine kafin ya yi sallah ya alwala amma shi kuma alhadasul akbar wajibi ne mutum sai ya yi wanka shi ne mala ya ce an ya ta'allama a hakamar taharati min alhadasul akbar mutum ya nemi sanin hukunce-hukuncen tsarki daga hadasi wanda yake babba janabatan kana au haidan janaba ne ko kuma jinin al'ada wanda ya shahi mata na janaba kuma ta shahi maza da mata au nifasan ko kuma jinin aihuwa to wa hadhihi tahara wannan tsarkin tusamma bil ghusli ana ambatan sa da wanka wa huwa wajibun wajibi idan jaraba ta samu mutum wajibi ne wanka idan mace jinin al'ada ya tsaya mata wajibi ne ta yi wanka in jinin aihuwa ya tsaya wa mace wajibi ne ta yi wanka kama ƙala Allah jalla jalalu kamar yadda Allah wanda girmansa ya ɗaukaka ya ce wa in kuntum junuban fattaharu idan kuna da janaba ko kuma janaba ta same ku fattaharu ku yi tsarki ma'ana a nan faftasilu ku yi wanka wannan aya tana na a suratul ma'ida aya ta shida وقد ذكر أن الغسل من الجنابة كان مأمولا به في الجاهلية وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم ما ليت وقد ذكر أن أنبت تيوى أن الغسل من الجنابة وأن كان جنبا كان مأمولا به في الجاهلية ana aiki da shi ma'ana ana aikata shi a lokacin jahiliya tun lokacin jahiliya ana wankan janaba wa huwa min baqaya din ibrahim yana daga cikin abin da ya so na addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam fihim a cikin mutanen jahiliya yani bayan ficewa annabi ibrahima kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wannan fatara da aka samu ta yankewar manzanni a lokacin jahiliya ma ana wankan janaba wa hunaka iddatu umur tujibu al-ghusl 'ala al-muslim akwai al'amurra waɗanda suke wajabta ma musulmi yin wanka wa tusamma mujibatul ghusl ana ce musu wajibban wanka ma'ana abubuwan da suke wajabtar da wanka إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال in ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da za mu zana suka faru ga mutum to ya zama wajibi ga musulmi ya yi wanka awwalan na farkonsu kurujul mani min makhrajihi min azzakari awul hunta shine fitar ruwan mani daga mahitarsa daga namiji ko mace idan ruwan maniyi suka fito daga mafitarsu daga namiji ko mace to wannan yana wajabtar da wanka almaniyu huwa ma'un saƙilun saƙilun shi mani wasu ruwa ne waɗanda suke masu yauni sannan masu kabri ya tadaffa fi kuruji a lokacin wutarsa yana tunkuɗar juna wa ya kuruji bi sha'awatin kuma yana fita ne sanadiyar shawa wa ya talazzazun rajul bi kuruji namiji yana jin daɗi a lokacin da yake fita wa idza kharaja idan maniyin nan ya fito istaqaba khurujahu futu ma'ana fitarsa ma'ana zai zo da yankewa sai biyo da yankewa fa ana abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innamal ma'u min al-ma' innama kawai al-ma'u abinda ke sa ayi wanka da ruwa min al-ma'i sanadiyar fitar ruwa ma'ana sanadiyar fitar maniyi yake wajabta ma mutum yayi wanka da ruwa shine ma'ana innamal ma'u minal ma'i rawahu muslim wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi wa hunaka farqun baina maniyir rajuli wa maniyil mar'a akwai bambanci tsakanin maniyin namiji da na mace wa maniyir rajul abyadun garis maniyin namiji fari ne sannan kuma mai kabri ne wa maniyil mar'ati wa maniyil mar'a asfar asfarun raqiqun shi kuma maniyin mace fatsi ne ruwan gora ne sannan kuma mara kabri ba an ummi sulaim radiyallahu anha daga ummi sulaim Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna ma ar-rajul khalizun abyad lalle ruwan maniyin namiji masu kabri ne farare ne wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar shi kuma ruwan maniyin mace mara kabri ne kuma fatsi rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin kenan wannan hadisin na nuna mana bambanci tsakanin ruwan maniyin namiji da na mace wa khurujuhu fitasta imma an yakhruja fi halil yaqzati aw halin naumi fitar maniyi ko ya zamanto ya fita a lokacin da mutum ke farke ko kuma a halin bacci fa in kharja fi halil yaqzati idan ya fito a halin mutum na farke istushrita wujudan labdati bi khuruji malamai suka ce an sharɗanta a ji daɗi a lokacin hutawarsa wata da fuƙihi bi kuwa kuma ya zamanto ya tunkuɗo da ƙarfi yana in mutum na farke maniyin nan ya hoto to akwai sharuɗan da suke wajabta ma mutum ya yi wanka na farko sharaɗi ne ya zamanto mutum ya ji daɗi a lokacin hutarsa sannan kuma ya tunkuɗo da ƙarfi liƙaunin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li aliyu bin abi talibin radiyallahu an saboda faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ma Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda yace idza fadakhta al-ma'a fagtasil kenan idan ka tunkudo wannan ruwan yana ne ruwan mani kenan wanka ya zama wajibi kai wanka wannan hadisin Abu Dawuda Abu Dawuda ya rawaito shi saboda wani lokaci yakan iya hutawa hutarwarsa kuma ba ta sa mutum ya ji daɗi wani wahala na sanya mani ya huto shi ne wasu malamai suke ce in a cikin wannan halin ne wannan ba a wajauta mutum wanka wani zai sha wahala ko a bashi wahala ko a bashi bala'in kashi har ya kai inda zai fitar da mani saboda tsananin masiba a wannan halin mutum bai jin daɗin hutarwarsa ina wannan shi hukuncin shi daban فإن خرج بدون لذة إن يهتو بعد جن دائبا كالذي يخرج بسبب مرض كما مني إن زي هتو دليل رش اللافية أو أدم إمساك كوكو متنبا إيه ركيشي ينا دا مثلا ركي أبنا بولي akwai mai matsalar rike ma'ana bawali salsal bawali kenan sai ya zama to bai iya riƙewa bai iya rike fitsari da haka ko da yaushe yana iya zuwa masa lam yushibul ghusl in a cikin wannan halin ne mani ya fito mu mutum to bai wajabta mishi yin barci eh wanka a wannan halin ba zai wanka ba in dai cikin halin rishin lafiya ne ko kuma rishin riƙewa kenan wannan ba zai wajabta mishi wanka ba wa in kharaja fi halin naumi in kuma mani ya fito a halin mutum na barci wa huwa ma yusamma bil ihtilam shine ake ce ma mafarki mutum ya yi mafarki kamar yana kwanciya da mace ko da ya tashi sai ya ga cewa bani ya huto masa to a wannan halin aka ce wajabal ghusl mutlaqan mani wanka ya zama wajibi a gare shi shin ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba shine mutlaqan li faqad idrakihi saboda ya rasa riskarsa yana cikin bacci bai iya ganewa lokacin da ya fito ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba faƙari la ya sha'uru bin lazza bai iya jin daɗi bai iya gane cewa ya ji daɗi fanna'imu izastai ƙaza mai bacci idan ya farka daga bacci wa waje da asarul mani ya samu alamar mani a jikinsa waje ba alaihil husul wanka ya zama wajibi a kansa yaron ce wanka ya wajaba a kansa sannan alaihitilam abinda ake ce ma mai ake cewa mafarki yi urafin lihtilam bi annahu ru'yal jima fil mana ana ba mafarki ma'anar cewa shine mutum ya ga yana kwanciya da mace a cikin barci wa huwa aidan dilalatun alal idraki wal bulu sannan irin wannan mutum ya rika mafarki yana kwanciya da mace wannan shi ma dalili ne wanda ke nuna cewa kenan mutum ya kai inda yake iya gano abubuwa da kuma balaga wal sabbibu fil ghalibi nuzulan lil mani wa huwa wajhun min awjihil janaba sannan kuma a galibi wannan mahalkin mutum ya rika gani yana kwanciya da mace yana zama tawa dalili a galibi na fitar mani wa huwa wajhun min awjihil janaba wannan wata huska ce daga cikin huskokin janaba kenan duk a cikin wannan halin idan mani ya fito ma mutum kenan wanka ya wajaba a gare shi wannan yana daga cikin ababen da suke wajabtar da wanka wa qad warada dhikru lihtilami fil qur'anil karim ambatan mahalki ya zo a cikin alqur'ani mai girma وأده الله جل جلاله علامة من علامات الوعي والرشد التي يصل إليها الطفل فيصبح راشدا سننكما الله سبحانه وتعالى يا كرغاشي أتكن cewa alama ne daga cikin alamomi na kiyayewa da kuma shari'a wanda yaro yake iya kaiwa da wannan sai ya wayi gari rashidan mutumin da yake shiryayye qala Allahu jalla jalaluhu Allah mai girma da daukaka yana cewa wa idza balagal atfalu minkumul hulma idan kananan yara daga cikin ku suka kai lokacin da suke iya mawarki su ga suna kwanciya da mace to a wannan lokacin kenan sun balaga falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qabli in za su shigo gida su nemi izini idan yaro ya balaga ko ɗan gidan ne ba daidai ba ne ya faɗo ɗakin mammarsa sai ya nemi izini inda bai san halin da zai iske mammarsa da babansa ba wannan yana daga cikin irin tarbiyyar da yau mafi yawa mutane suke sakaci da ita yaro kawai sai ya faɗo a cikin ɗaki ba tare da ya yi sallama ya nemi izinin ya shiga ba wataƙila zai riski babansa da mammansa cikin halin da bai kamata ba to shi yasa duk yaron da ya balaga duk yaron da ya balaga ya tasa in zai shiga ɗakin mammansa musamman ma in akwai ma'aifinsa kai ko da ba ma'aifin nasu tare da mammansa in zai shiga aka ce ya nemi izini dan mammarsa tana cikin ɗaki tana gani ita ɗaya ce tana iya yin wata huta wadda ba ta son ya ganta a cikin wannan kamar da haka in zai shiga ya nemi izini shine falyasta azinu kamar ta azana alladina min qabli su nemi izini kamar yadda waɗanda suka gabace su na yannansu suke neman izini idan za su shiga ɗaki kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka Allah ke bayyana muku ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah masani ne sannan kuma Allah gwani ne a cikin mi abinda a cikin hukunce hukuncensa wannan shine abu na farko daga cikin ababen da suke wajauta wanka saniyan na biyu ilazu zakar fil farji ma'ana shigar al'auran namiji a cikin al'auran mace da zara al'auran namiji ta shiga a cikin al'auran mace walau law walau lam yahsil inzal ko da ko ba a sabkar da maniyi ba to wanka ya zama wajibi da inda namiji da mace suka sadu da juna ko da ko ba a yi inzali ba to wajibi ne a yi wanka ba ni abi huraira ta radiyallahu an daga abi huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal manzo Allah yace idza jalasa baina sha'biha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan jalasa bai na sha'abi al'arba idan namiji ya zauna tsakanin gaɓuɓuwan mace guda hudu ma'ana tsakanin ƙahuwanta da hannuwanta sun majahadaha sannan ya wahalar da ita faƙad wajabal gusli wanka ya zama wajibi ko da ko bayan inzali ba da zaran mutum ya kwanta da mace shi kenan rawahul bukhari wannan imamul bukhari ya rawaito wannan hadisin da aka fayyajibu al-ghusli ala al-wati'i wal mawtu'ati bil ilaji wa in lam yahsil inzal da haka ya zama wajibi yin wanka akan wanda ya taki mace da wadda aka taka ita ma ta hanyar saka al'aurarsa a cikin al'aurarta ko da ko ba a yi inzali ba to wanka duka ya zama wajibi kowannen su sai yayi wanka wannan shine abu na biyu daga cikin abubuwan da suke wajabtar da wanka wanda in sun faru ga mutum wajibi ne yayi wanka salisan wa rabi'an na uku da na hudu alhaidu wan nifas tsayawa ko yankewar jinin al'ada wanda mata suke yi da kuma jinin aihuwa falmar'atu idza hadat idan mace ta yi haila ta gama aw nafusat ko kuma ta zubar da jini bayan aihuwa sannan jinin ya tsaya wajaba alaiha al-ghusl ba'da tuhur ya zama wajibi a gare ta ta yi wanka bayan yin tsarki ma'ana bayan yankewar jinin idan mutum mace ta yi al'ada sai jini ya tsaya mata to wajibi ne a lokacin da ya tsaya ta yi wanka in mace ta aihu ko kuma ta yi bari sai jini ya zo mata to a lokacin da jinin ya tsaya wajibi ne ta yi wanka a wannan lokacin dalilin wannan kuma fa an aisha ta radiyallahu anha daga ummuna aisha Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza aqbalat al haida idan haila ta zo fada is-salah sai ki bari yin sallah ki tsaya da sallah ba a sallah da al'ada sabanin waɗanda suke cewa su qur'aniyuna ne suna cewa ba inda aka ce mace ta bar sallah in tana al'ada wannan shirme ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza aqbalat al-haida idan haila tazo fada is-salah ki bar yin sallah a cikin wannan halin wa idza adbarat idan ta bada bai ma'ana ta yanke faksili anki dama ki wanke wannan jinin daga gare ki cewa ki wanka kenan wa salli sannan sai ki ci gaba da sallah wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi wannan shine abu na uku da na hudu daga cikin ababen da suke wajabta yin wanka kenan na farko muka ce fitar mani mun bayani na biyu muka ce shine shiga al'auran namiji a cikin al'auran mace ko da ko ba yi inzali ba na uku da na hudu shine yankewan jinin al'ada da kuma jinin aihuwa waɗannan su ne ababen da suke wajautar da wanka wannan kenan sai bayan bayani akan mujibatul ghusl sai al-ghusl masnun wankan da aka sunnanta wankan da sunna ne hunaka a'malun yusannu lil muslimi al-iktisadu laha akwai wasu ayyuka wanda aka sunnanta ma musulmi in zai yi su yayi wanka awwalan na farko al-iktisal yawmul juma'a wanka ranar juma'a wannan sunna ne na daga cikin sunnoni wanka ma'ana wankan ranar juma'a fa yusannu lil muslimi al-iktisalu yawmal juma'a an sunnanta ma musulmi yin wanka a ranar juma'a wa huwa sunnatun mu'akkadatun shi wankan nan sunna ce mai ƙarfi bi ma'ana ma'ana anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lam yatruk huslal juma'a saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar yin wankan juma'a ba saboda haka kenan sunna ne wa yabda'u waqtal ghusli min tulu'il fajr takrimatan li hadha al-yawm sannan wannan wankan lokacin shi na farawa ne daga hutawar alfijiri saboda girmama wannan ranar ta juma'a daga hutawar alfijiri mutum na da dama ma'ana ya yi wanka don girmama wannan mi wannan ranar fa'an abin sa'idin al-khudiri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudiri Allah ya ƙara masa yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al-ghuslu yawmul juma'a wajibun ala kulli muhtalif wanka ranan juma'a wajibi ne akan dukkan wanda ya isa mawalki wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi da haka wasu malamai suke cewa kenan nan da aka ce wajibun ma'ana ana nufin sunna ne ba wai wajibi ba in mutum bai yi shi ba yayi laifi ko kuma zai samu janibi وهذا يشمل الرجل والمرأة والمسافر والمقيم wannan wankan na ranar juma'a ya shahi namiji da mace da kuma mai bulaguro da wanda yake mazaunin gida duka ya shahe su da haka aka ce wa yusannu ghaslul juma'a liman ya'dur salatal juma'a an sunnanta wankan juma'a ga wanda zai zo sallar juma'a wanda zai zo sallar juma'a an sunnanta mishi yin wannan wanka wa ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza arada ahadukum an ya'ti al-jum'ata falyaghtasil har zuwa ƙarshen hadisi idan ɗayan ku yayi nihin ya zo juma'a manzo Allah yace to yayi wanka wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi wannan shine na farko daga cikin abubuwan da ko ayyukan da aka sunnanta ma musulmi idan zai yi su yayi wanka saniyan na biyu الاغتسال لصلاة العيدين yin wanka domin sallar idodi guda biyu sallar idul fitr da kuma idul adha sallar layya da sallar azumi ko inji malam bahaushe wa'annan sallolin shi ma an sunnanta ma mutum idan zai je su yi wanka na uku al-iktisalu li lubs al-ihram yin wanka idan mutum zai sa harami na aikin hajji ko umra mutum ya wanka sannan ya sanya wannan harami nashi rabi'an na hudu al-iktisalu liman ghassala mayyitan yin wanka ga wanda ya ma mamaci wanka shi ma sunna ne idan kai ma mamaci wanka to sunna ne kai ma kai wanka wa'annan su ne sunnonin da aka shar'anta ma'ana na wanka to bayan bayani akan mujibatul ghusl abubuwan da suke wajabta wanka da kuma sun wankan da aka sunnanta yanzu sai bayani akan sifatul ghusl kamil siffar yanda ake wanka wanka wanda yake kamil kammalalle cikakke hunaka gusulun mujzi'un wa gusulun kamil akwai wanka wanda ake ce ma mujzu ma'ana yana isa sannan akwai gusulun kamil wanka wanda yake kammalalle kowanne mutum yayi yayi al-gusulul mujzi'u wanka wanda yana isa in mutum yayi shi yaktafi fihi al-insan bi fi'il wajibati faqat mutum kawai zai isu da aikata abubuwan da suke wajibai a cikin wanka kawai ba tare da zawwa da abubuwan da suke sunna ne ba a cikin wanka mutum ya isu da wajiban kawai ya yi su wannan shine ake ce ma al-ghusulul mujzi'u wala yaf'alu shay'an min al-mustahabbat was-sunan ba zai yi wani abu ba daga cikin abubuwan da suke mustahabbai da waɗanda suke sunna ne shine kamar haka yanwil fahara sai mutum ya ɗaura niyyar yin wankan summa ya ummu jasaduhu bil ma'i sannan sai ya game jikin shi da ruwa bi ayyi tariqatin ta kowace hanya sawa'an wa qafa tahta daush ya tsaya karkashin famfon nan mai aroje na wanda ake wanka sai ya tsaya yanzu bayan ya ɗaura niyya yin wanka kawai sai ya zo ƙarƙashin wannan famfon nan wanda yake mai aroje ɗin nan sai ya kunna shi kawai ya gama jikin shi gaba ɗaya da ruwa wannan shi ne ake ce ma auna zala baharan koko ya shiga cikin wani teku ko wata isa kawai ya shiga ciki ya gama jikin shi da ruwa au hammam sabbaha koko ma'ana abin da ake ce ma fise ko? eh kizin? fisin yawa fisin shine hammamun sabbaha fisin shine kawai ya shiga ciki kawai gama ya zuba ruwa kawai ko ina ya abin nan wana zalika da abin da ya kama da wannan ma'al madmadati wal istinshaq tare da kuskuren baki da shaƙa ruwa wa bi hada yartafi al hadath al akbar in mutum yayi haka kenan wannan babban hadasin ya ɗoke shi wata timmu tsahara kuma tsarkin ya cika wannan shine ake ce ma al-ghusul mujzi'u in mutum yayi haka wajen wankan janaba ko mace ta yi haka wajen wankan yankewar al'ada ko yankewan jinin aihuwa yayi al kamil shi kuma wanka wanda yake kamil cikakke fa in yaf'al kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yani fa ay yaf'al kama fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine yayi kamar yanda manzon Allah ya aikata fa ya'ati bi jami'i sunanul iktisal yazo da dukkan sunnonin wanka shine fa yabda bi ghasli kaffai ya fara wanke tafinan hannayensa idan ya zo wajen wankan thumma yaksul farjahu sannan sai ya wanke farjin shi wa ma talawwasa min aljanaba da kuma abinda ya bata na janaba abinda janaba ta bata a jikin shi duk inda janaba ta taba sai ya wanke thumma yatawadda sannan sai ya yi arwalla wudu'an kamilan cikakkiyar arwalla sun ma ya su lura sa hobil ma'i salasan sannan ya wanke kanshi so uku da ruwa shi ne ya ɗebo ruwa ya zuba ga kansa har so uku sun ma ya su baƙiya ta badanihi sannan sai ya wanke sauran jikinsa hadihi sifatul gusulil kamil wannan shi ne siffar wanka cikakke in mutum ya yi haka kenan ya yi algusulil kamil in kuma ya yi wancan ya ɗaura niyya kawai sai ya game jikin shi da ruwa ta kowace hanya to shi wannan shi ake ce ma al-ghusulul mujzi'u duka waɗannan sufofin guda biyu ya halitta mutun na yin su kuma kowanne yayi ya doke wannan hadasin da tare da shi fa na Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan tasala min aljanaba in zai yi wankan janaba in ya zo yin wankan janaba yabda'a yana farawa yabda'u yana farawa fa yaghsilu yadai sai ya wanke hannayensa ma'ana tafina hannayensa summa yafrughu yaminahu ala shimalihi sannan sai ya yani zuba ruwan da suke a hannun shi na dama da ya ɗebo da hannun dama sai ya zuba a hannun hagu sai ya wanke fayaksul farjahu ya wanke farjinsa sun mai ya tawadda a wudu a hulis sala sannan sai ya alwala irin alwallar sallah sun mai ya akuzul ma'a sannan sai ya ɗebo ruwa fayudkula asabi a hufi usuli sha'arihi sai ya sa yatsunsa ma'ana a tsakiyar kansa hatta idan ra'a kadi an kadis tabra'a sai ya ga cewa lalle ya kubuta ma'ana ya tabbatar da ruwan ya shiga kansa ko ina hafana ala ra'asi salasa hafanat sai ya kwarara ba kansa ruwa so uku thumma afada ala sa'iri jasadi sannan sai ya zuba ruwa a sauran jikin nasa ya wanke thumma ghasala rijlaihi sannan sai ya wanke kahuwarsa saboda kun san a lokacin nan ba sima akwai ba ko karo taɓo ne kenan in ya zo wajen alwala ya wanke huska da hannuwa ya shafi kai wajen wanke ƙahuwa bai wanke ƙahuwan sai ya bari sai ƙarshen wankan sai ya wanke ƙahuwan nasa zama ku musulun musulun ya rawaito shi wannan shine siffar yanda ake wankan janaba da wankan janaba da wankan yankewan jinin al'ada da wankan yankewan jinin aihuwa da wankan mutuwa duka wanka guda ne iri guda ne ba su da wani bambanci an almar'ata al'a'iyar wa mimma yanbaghi tanbihu alai malaike na daga abin da ya kamata a faɗakar a kansa an almar'ata al'a'ir awun nufasa mace wadda take mai al'ada ko mai jinin aihuwa tan kudu sha'ara ra'asiha lil husli min al haidi wan nifas in za ta yi wankan yankewar al'ada da kuma wankan jinin aihuwa ana son ta banya kanta in tana da kitso sai ta banya kanta wa ammal janaba amma wankan janaba fala tanquduhu hina taktasilu laha ba ta warware kanta ba ta banye kanta a lokacin da za ta yi wanka dan janaba saboda wankan janaba yana iya zama ko da yaushe amma yankan jinin al'ada yankewar jinin al'ada ko jinin aihuwa ba ko da yaushe bane to shi yasa suke wasu malamai suke ganin in mace za ta yi wankan yankewar al'ada to za ta banya kanta in tana da kitso sannan ta yi wanka in kuma jinin biki ne sai ta banya kanta amma in dai wankan janaba ne ba magana banya kai saboda shi ko da yaushe yana iya waruwa ko limashakkatar tikirar saboda wahalar maimaici na wankan ji janaba wa kullum min alha'id wa nufasa kowanne daga mai jinin al'ada ko mai jinin aihuwa ya jibu alaiha an tarwi usula sha'ariha bilma wajibi ne ma'ana ta game asalin gashinta da ruwa shi yasa aka ce kenan ta banyi ɗaya zaman to asalin gashin nata gaba ɗaya ya samu ruwa wa yajibu alal muktasili rajulan kana aw imra'atan wajibi ne ga mai wanka namiji ne ko mace an ya tafaqqada usula sha'ari ya binciki tushen gashinsa wa mata ta halaƙihi da abin da yake ƙarƙashin ma'ana makogoransa nan ina musamman ma yana da gashi duka ƙarƙashin ne ya taɓa wa ibtsai da kuma ma'ana hamatarsa wa surratihi da cibiyarsa wa tayyi rukubataihi da kuma abin nan karkashin nan ramin abin nan kinshi guwai kinshi nan karkashin cikin ramin nan duka wurin nan mutum ya tabbata ruwa ya shiga wuri wa in kana labisan sa'atan sa'atan aw khataman in yana saye da agogo mantar kenan ko kuma zobe fa innahu yuharrikuhuma sai ya rika motsa su a lokacin da in yana da mantar zai iya hudda shi to ya zamanto yana motsa shi dan ya zamanto inda mantar din yake ruwa ya taba in zobe ne ma ya rika motsa shi da haka kada mutum ya sa zoben da bai iya motsi tunda kana iya ka zuba ruwa ya zamanto daidai inda zoben yake ruwa bai taba ba da haka ka sa zobe wanda kana iya motsa shi in ma baka cire shi ba sai ka rika motsa shi a lokacin da kake wanka don ruwa ya taba inda wannan zoben yake ko kuma inda wannan mantar din agogo yake fa innahu yuharrikuhu ma li yasil al ma ila ma tahtahu ma idan ruwa ya kai abin da ke karkashin su kama yajibu an yahtamma bi isbat al wudu ghusl kamar yanda yake kuma wajibi ne ya himmantu game da kyautata wanka wajen wankan kada a zo fata fata a'a a kyautata shi بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء mutum ya kyautata ruwa inda zai zama babu wani wuri inda ruwa bai kai ba a cikin jikinsa wala yanbaghi lahu an yusrifa fi sabbil ma'i haka bai kamata ba mutum ya rika bannan ruwa zuba ruwa a wajen wankan nan fal mashru'u abinda aka shar'anta shine ni taqlilul ma'i ma'al isbab a kyautata a karanta ruwa tare da kyautata wankan وأن أنس بن مالك لقى أنس بن مالك رضي الله عنه الله يتارى ما سيده كو قال يتي كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالساء النبي ya kasance yana yin wanka da sa'i sa'i shine arba'atu amdad mudu hudu ila khamsati amdad azwa mudu biyar wa ya tawadda bil muddi yana arwalla da ruwan da suke gwargwadon mudu daya wannan shi ke nuna kenan ana son karanta ruwa ba wai an ce lalle ne ba ka tsaya bakin mudu a ana so a kwatanta ma ba a san bannan ruwa wajen alwala ko kuma wajen wanka rawahu bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wa yanbaghi al-iqtida'u bihi da aka ya kamata a yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama fi taqlilil ma'i a wajen karanta ruwa wa adam al-israf da risin banna kama yajibu alal muktasili kama yanda yake wajibi akan mai yin wanka an yastatira a lokacin da zai wanka ya suturce kansa kada mutum ya zo a hili yana wanka inda ake ganin shi ya shiga makewayi in ba makewayi ya sa wani abu wanda zai suturce shi fala yajuzu an yaktasila uryanan baya halitta yayi wanka tsirara bainan nasu tsakanin mutane فعن يعلى بن أمية دغ يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله جل جلاله حيي ستير الله ميجن كياني سننكم الله ميسن ستر تيواني يجب يحب الحياء والستر الله ناسم jin kunya da kuma suturcewa fa idza tasala ahadukum falyastatir Uza Allah sallallahu alaihi wa sallama ce idan ɗayan ku na wanka to ya suturce kada ya zo yana wanka tsirara gaban mutane kamar yadda ake yi sai kaga abu kai an tahi cikin fishin ko an tahi ma'ana gaban ruwa balagai da su kowa sai wata tsirara a shiga ana ta wanka kowa na ganin al'aurar wani wannan musulunci bai yadda da wannan ba domin wannan rashin jin kunya ne rawahu abu dawo abu dawo da rawaito shi saboda haka wal ghusl min al hadath al akbar amanatun yin wanka domin babban hadasi wannan amana ce min jumlatul amanat yana daga cikin jumlolin amanoni allati bayna al abd wa bayna rabbih wanda yake tsakanin bawa da ubangijinsa da aka yajibu alaihi an yuhafiza alaihi wajibi ne musulmi ya kiyaye akan wannan wa an yahtamma bi ahkami ya himmantu da hukunce hukuncen hukunce hukuncen abin da ya shahi babban hadasi li yu'addihi ala alwajhi almashru' dan ya bayar da shi ta huskar da aka shar'anta wala budda babu makawa liman ashkala alaihi ba'du ahkamihi ga wanda shashin hukunce-hukuncen alhadasul akbar babban hadasi ma'ana ya rikice masa idan hukunci ya rikice maka wajibi ne a gare ka wa mujibatihi da abubuwan da suke wajabtar da wanka idan suka rikice maka a matsayin ka na musulmi ba ka tsayawa a cikin duhu an yas'ala anhu mutum ya yi tambaya fas'alu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambaye masana in ba ku san hukuncin abu ba wala yamna'uhu al-haya'u min zalika kada jin kunya game da wannan ya hana shi tambaya fa inna Allah la yastahi min al-haqqi Allah baya jin kunya game da gaskiya fal haya'u alladhi yumna'u sahibuhu yamna'u sahibuhu min as-su'ali an umuri dinihi haya'an madmu jin kunyan da yake hana mai irin wannan jin kunya tambaya game da al'amarin addininsa to wannan jin kunya abin zargi ne ba a san irin wannan jin kunya shin kunyan da zai hana ka tambayan addini wannan abin zargi ne wa huwa jibrun min shaitan kuma wani tsoro ne daga shaitan da yake sanya ma mutum lin sabbita bihi al-insani an istikmali dinihi dan ya dakatar da mutum game da kammala addininsa wa ma'arifatu ma yalzimuhu min ahkamihi da kuma sanin abin da ya lizimce shi na hukunce hukuncensa sai shedan ya sa maka kunya sai ka kasa tambaya rishin tambaya kuma sai ya sanya ka tafiya cikin duhu sai ya zama to kana yin wasu abubuwa na addini ba tare da ka kammala su ba ba tare da ka san abin da yake tilas ka sani ba na hukunce hukuncen addininka da aka fa amru taharat فأمر الطهارة عظيم الأمر الأركي أبن ميجرمة والتفريط في شأنها خطير سكتي جمد شأن الأركي كما أبن مهدري لأنها تترتب عليها صحة الصلاة سبودا إنجنش سلا ناقمشد والنن التي هي عمود الدين إسلام wadda sallah gimshiki ce ta addini idan kuma aka ce wannan abu gimshiki ne na addini in aka rasa shi kenan babu mai babu addinin saboda haka kenan wajibi ne akan musulmi su kula game da abin da ya shahi tsarki na babban hadasi saboda mi abin da baka sani baka tambaye masana kakkashi kunya domin ka fahimci addininka wannan shine abin da yake daidai kuma saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kusakuran da muka yi kuma Allah ya yahe mana da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh